سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة الحمد لله بسم الله قواعد شافي لنا شافي نبقي to mun namu shafi na takwas ne a wailihin al'abdadu kishiyoyin sifofi wajibabbu na manzannin Allah sallallahu alaihi wasallama suna bibiyar su kishiyoyin wajibabbu wailihin na suna bibiyar su awwaluha na farkonta alkazibu ƙarya muhalu abun korewa ne anhum gabarin manzannin Allah alkazibu din nan ita ce kishiyar asidiku ba mun karanta asidiku wal amanatu wa tabligu ma umiru ba to kishiyar asidiku shine alkazibu yanda asidiku gaskiya sifa ce wajibatu matabbaciya fi haƙƙi rusulin lahi to ita kuma alkazibu ƙarya muhalun abu korewa ne anhum gabalu wal khiyanatu da ha'inci ko ka ce cin amana shine kiyana shine kishiyar al'amanatu mun ce wal amanatu rukun amana amanar da Allah ya danka musu su isarwa al'umma wannan sifa ne matabbaci amma cin amana muhalu abun korewa ne anhum gabarin manzannin Allah wal kitmanu da koye aikan Allah abin da Allah ya aiko su da shi su ɓoye, su yi ragi ko su ƙara ko su ɓoye gaba ɗaya. Muhalu wannan abin korewa ne alhum gaban manzannin Allah. Shi da kishiyar wata buri kuma umiru. Isar da abin da aka umarce su wannan wajibi ne. Kishiyarsa shi ne alkitimanu ɓoyewa, ɓoye su ki isarwa. Wannan muhalu abin korewa ne alhum gaban manzannin Allah. kuma Allah yana cewa ya ayyuha rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbika wa in lam taf'al fa ma ballagta risalati wallahu ya'timuka minan nas Allah ce ya kai wannan babban manzo sallallahu alaihi wasallama balligh ma unzila ilayka min rabbika ka isar da abin da aka saukar maka daga ubangijinka fa in lam taf'al in baka aikata wannan ba in ka boye ka isarwa to fa ma ballagta risalatahu a wata qira'a baka isar da manzancin ba ko kuma ba dafta risalatihi bil jam'i baka isar da sakonnin da Allah ya aiko ka da shi ba wato kamar Allah yana gaya masa kar ka ji tsoron mutane ko tsoron cutarwa ko tsoron duka ko tsoron kisa wajen isar da sakon da na aiko ka da shi domin wallahu ya asibu ka minan nasu Allah shi ne yake kiyaye ka daga sharin mutane ba wanda ya isa ma komai akan wannan sako da kake kisarwa al'umma to alhamdulillah sai ne akadari shafi na nawa shafi na sha tara fasulun rabewa insha Allah la yuhibbu lighayril mutawaddi salatu salatu yin sallah la yahillu baya halatta da gairil mutawaddi ga wanda bayi da alwala haramun ne mutumin da bayi da alwala bayi da taimama yayi sallah wala dawafu wala dawafi a ka'aba baya halatta ga wanda bayi da alwala bayi da taimama wala masu nuskatil qur'anil azim wala shaban cikakken alqur'ani mai girma baya halatta ga wanda bayi da alwala wala jildiha wala gafakar ita nuska din gafaka shine jildi da fata ake yin dago shine jildiha fatar ita nuska din cikakken alqur'ani da aka sa shi a cikin gafaka in dai yana ciki to je halatta ko fatar ka taba ba sai da alwala amma idan baya ciki to shikenan ta zama fata kamar kowace fata ka iya yin komai da ita na halal amma dai in yana ciki to baya halatta ka taba sai da alwala la bi yadi baya halatta ya taba qur'ani da hannunsa ba da alwala ba wala bi udin wala da wani itace ko sanda ya sarkafo shi a cikin gafaka din wai dan bayi da alwala haramun wala wi da makamancin itace illa juz'a sai dai wani yanki min hana alqur'ani almuta'allima fihi ga neman sani a cikin sa shi ne ɗalibi da yake karatu da jib'i izu biyu ko izu hudu ko izu shida ko izu goma ko izu ashirin to wannan wani yanki ne tun da bai kai kai ta alƙur'ani ba in yana mu'amala da shi wajen karatu ba da shi ya ɗauki jib'i ba da alwala ba wala masu lauhin ƙur'anil azimi wala shafan allo na alƙur'ani mai girma baya halatta ala gairin wudu'i ba tare da alwara ba illa li muta'allimin sai dai ga mai neman sani fi cikin Allah almajiri ne da yake karatu da allo babu laifi dan ya dau allo ko yayi karatu da allo babu alwala aw mu'allimin ko malami ne yusahihu da yake gyara shi da yake yin darasu ko in yara sun yi rubutu yana karɓa ya gyara musu shi ma ka ga mu'amala ka sai da allo yau da gobe wannan babu laifi dan ya taba babu alwala amma haka kawai mutum kalbe ko ba gari wani shi ba almajiri ba shi ba malami ba ko eh mana mazaunin gari wanda shi baya karatu na qur'ani da allo ko da jibi'i ko kawai in gari ya waye ma da ma firamaren da yake tafiya ko sakandare ko jami'a to bai halatta ya taba allon da aka rubuta ko aya ɗaya na alkur'ani ba sai da alwala bai halatta ya ɗauki juzi'i ko ya taba juzi'i ba sai da alwala shi juzi'in da allo ka gane ai an rangwanta wa ɗaliban ilimi da kuma malamansu da suke mu'amala da allon ko da juzi'i to alhamdulillah sai ne mai ashimawu ya zo to iziya safi nawa ne ɗari da talatin da nawa ɗari da talatin da biyar asaniyatu sallah ta biyu daga cikin salloli na sunna salatul idain ita ce sallar idin nan guda biyu sallar idin azumi da sallar idin layya wahiya ita sallar idi sunnatun mu'akkadatun sunna ce a bar ƙarfafawa fi haƙƙi man talzamuhul jumu'atu a cikin haƙƙin mutumin da juma'a take lazamtarsa duk mutumin da wajibi ne je juma'a to sallar idi sunna ce mai ƙarfi a kansa mustahabbatun sallar idi mustahabbi ce fi haƙƙin abdu cikin haƙƙin bawa wanda juma'a bata wajaba a kansa ba wal musafir da matafiyi mai yin ƙasaru da sallar idi ta riske shi a wani gari an so ya yi alwala ya tafi sallar idin nan wal mar'ati da mace macen nan kuma kowace iri ce ko balagaggiya ce ko matar aure ce ko bazawara ce ko tsohuwa ce ko yarinya karama ce in dai za ta iya zuwa to mustahabbi ne ta je sallar idi wa sifatuwa siffar yadda ake sallar idi raka'a ni raka'a biyu ne bi gairi azanin ba tare da kiran sallah ba wala iqamatin ba tare da iqama ba jiya mun karanta a cikin askari eh ana yin kiran sallah ne ga masu sallatar farilla a cikin lokacin ta ko to sallar idi ko ba farilla bace saboda haka ana sallatar ta bigeri azani wala iqama ba tare da kiran sallah ba ba tare da iqama ba yukaddiru fil ula liman yana yin kabbara a cikin raka'ar farko ba da takabiratul ihram bayan kabbarar harama sitta takbira ta zai kabbarori shida in kana da kabbarar harama sun zama bakwai kenan wa fi saniya cikin raka'a ta biyu in ya dago kamsa takbira ta zai kabbarori biyar ba a da takbiratul qiyam bayan kabbarar miƙewa ce in ka hada da ta dagowa daga sujada ta miƙewa sun zama shida kenan wala yusahabu raf'ul yadaini ba a san daga hannaye guda biyu fi shay'in cikin wani abu gina takabiri na kabbarorin nan siwa takabiratul ihrami sai kabbarar harama ita kadai sauran ba a san daga hannu wa inna siya takabira idan liman ya manta kabbarorin nan musamman a raka'a ta biyu da ya dago sai ya manta ya kama karatu raja ilayhi ya koma zuwa ga wannan kabbarorin malam ya za a yadaihi ala rukubatai matuƙar bai ɗora hannayensa guda biyu a kan gwiwoyinsa ba inda bai yi ruku'u ba ko ya fara karanta fatiya ne ko sura sai ya tuna ashe bai yi kabbarorin nan ba to raja ilai ya koma zuwa ga kabbarorin nan in ya idar da sallah wa sajada ba'da salami ya sujada ba'da malam ya rage hukunci ɗaya in kuma sai da yayi ruku'u ya tuna fa shi ma dai shi zai ci gaba ne babu zancen raja ilai zai koma hukuncin walam yarji ba zai komo ba tunda ya riga ya kulla ruku domin kabbarorin sunna ne shi ko ruku'unsa farilla ne to ba za a ce ya bar farilla domin gyaran wani aiki na sunna ba sai dai a ƙarshe zai yi sujada qabla salami tunda an ce wannan sai ka kabira ta fa aksara kabbara biyu ma akan ana mata kabili ballanta na wannan har kamsa ta kabiratin ne ko kuma sitta ta kabiratin in raka'ar farko ne in ya inda dora hannu a ruku'u ba a kan gwiwa ya yi ruku'u ya tuna ba to zai komo ya yi wannan kabbarorin sannan kuma zai sujada ba a da salam in kuma bai tuna ba sai da ya yi ruku'u to zai ci gaba da sallah ba zai dawo yin kabbarorin ba amma a ƙarshe zai sujada qabla salam to alhamdulillah sai me misala shafi ɗari shida da arba'in da bakwai ta murjani alai ballo kai barka da zuwa kai kwana biyu ya zuma ana tambaya alhamdulillah ya iyali ya kwana biyu ya lema ya jiki jiki ina sa alhaji muhammadu alhamdulillah ha ha da shi nan ma shi yana hanya alhamdulillah ina za mu tashi wala ya rufu nisa'u ka gyara in nisa'a ya ce nisa'u ai fa'ili ne shi ko fa'ili marfu'i ne ya zammace zuwa eh a ina سبق القلم ولا يرث النساء ماتا باسا ين غادو من الولاء لا مولانتي kagane ai suna gada dukiyar mamaci dai da kadarorin da ya bari amma idan mamaci ya mutu ya bar maula to mata ba sa gada maulancin nan maulancin na 'ya'ya maza ne zalla illa ma a taƙana sai dai abin da suka ‘yanta, kaga wannan ko ba gado ba ne, sai suka ‘yanta, ya zama maulanci ba? Yau wata wannan kin mallake maulanci ne bakin gaje shi ba. Au jarrahu man a taƙana ilaihinna, au ko kuma man a taƙana waɗanda suka ‘yanta ne, jarrahu ya jawo musu maulanci ilaihinna zuwa ga matayen nan, bi wiladatin da haihuwa au irkin ko ‘yantawa, kaga dai shi ma ba gado ba ne, tana iya samun molancin wani, amma ba ta hanyar gado ba, ko dai wanda ta ‘yanta maulanta ne, shi ma sai ya ‘yanta bawa shi ma ya zama maulanta, ko kuma wanda ta ‘yanta ya aiki ɗa, duk da cewa ɗan shi bai zo a zamanin bauta ba shi ba bawa ba ne, inda ubansa yana ‘yantacce ya haife shi, ko? To, amma ya zama maulan wanda ya ‘yanta ubansa, dukkan su maulolinta ne. Wai zan sami amalla samun ma'alumi fi kitabillah idan mutumin da yake da wani rago sananne a littafin Allah yana da cikin wanda aka faɗi gadonsa a cikin suratu annisa'i din a cikin yusikumullahu ko kuma ƙarshen sura sai kuma ijtama'a ko sai ya gamu da wani rago wanda yake shi kuma daban ne kamar na asibiti wa kana zalika wannan rabon ya zamanto a kasarar shi ne mafi yawa min almali na dukiyar da mamaci ya bari to man din ne kamar ismul jam'i ne waɗanda suke da rago sananne a littafin Allah sai suka haɗu suka yi yawa kuma wa kana zalika rabon da nasu wanda kowa yana da rabo da Allah ya faɗa amma kuma rabon nasu a kasar min almali ya fi dukiyar yawa ya fi dukiyar yawa gadan da suke nema ya fi abin da mamacin ya mutu ya bari da urkila alaihim sai a shigar musu da addararu cuta kullihim dukkan cuta a nan yana nufin aure yana nufin tawaya ba cutarwa na a hana su gado ko kuma a ƙwace musu dukiya ba ka gane yayi za a shigar da auri ne a gare su gaba ɗaya kowa ba zai samu cikakken gabansa da Allah ya ambata a cikin alkur'ani ba wa qusimatil faribatu sai a raba wannan gadan ala mablaki fihimihim abu sa ma'isar raban nasu ina fata an gane wala yu'alu lil ukhti ba a yin qali da yar uwa auli din shine qali ma al jaddi tare da kaka illa fil garra'i sai cikin garra'iya wahada ita kadai dama a baya ya gaya maka wannan hukunci yake amma wa tazkuruha insha Allah ba'da haza ko to ga ta anan ya kawo ta a ƙarshen babu in baka san garra'iya ba wani irin rabon gato ce algarra'u mai sofa ne wa hiya ita ce imra'atun mace ce ta mutu tarakal zauja ta bar mijinta wa ummaha da uwarta wa ukuta da ƴar uwarta da aboyeno da suke uwa ɗaya uba ɗaya au da abin ko ta bar ƴar uwa da ajiya in ba shaƙiƙiyar wa jaddaha da kuma kakanta wanda ya haifi ubanta kaga waɗannan dukkan su kowa yana da samun ma'lumu fi kitabillah miji dai tunda ba ɗa ba jika dole a bashi nisbi shi kadai ya fashe rabi to ga ga uwa tana neman a akwai eh tana neman sulusi inda ba ɗa ba jika ba ƴan uwa maza guda biyu ga ƴan uwa ne abawaini guda guda ɗaya ba ta kai biyu ballan za su tada uwa shakikiya ko da ajiya ga kaka sun farko kuma miji ya kwashe rabi kaga wannan gadon ba zai rabu ba su ai za su samu rabon su cikai kuma kowa yana da samun ma'alumun fi kitabillah to ya za a yi falizaujin nisfu miji za a ba shi rabi shine bare a cikin ka gane ai shi dama aure ne ya kawo shi ba nasaba ba ba dangantaka ta jini ce ta hada su da rubuta ba aure ne to shi ba za a taɓa masa nusufin sa falizojin nisfu nisfi shi ne za a ba miji walil ummi sulusu uwa za a ba ta sulusi ita ma ka gane ai in an raba shida aka ba miji uku ba an ba shi rabi ba aka ba mata biyu an ba ta ne aka ba uwa biyu an ba ta ne sulusi saura nawa saura ɗaya walidan sudusi kaka kuma za a ba shi sudusi yi to to ina na yar washe kikiya kaga dukiya ta kare dukiya ba ta kai yawan magada ba daban magada ya fi dukiyar da aka bani to sai malu ta maka falan ma faragal malu yayin da dukiyar ta ƙare ga ‘yar uwa shaƙiƙiya ko li'ajiya tana jira to ƙila sai a yi aure bil ukuti ga ‘yar uwa bil nisbi ko salasati da nisbi nisbin salasatin mutum ukun nan banda miji ka gane ai ita wannan uwar da shi kakan da ita ‘yar uwar abin da za ta samu za a haɗa sun majuniya ilaiha sannan za a tara mata sahamul jaddi laban kaka shi ne sudusi sudusi eh shi dai miji ba za a taɓa nasa ba eh ita wannan uwa da aka ba ta sulusi da shi kaka da ya ɗauki sulusi to a cikin nasu da ita nata rabon da da za ta samu yanzu ba ta samu ba to shi za a tattalo a tara masa rabon wa gaban kaka a ƙa'ida ita ma lissi ba take ne yi tun da ba ɗa ba jika babu uba ko ga ta kuma ‘yar uwa ce shaƙiƙiya ita ɗaya ko ko ajiya wai don ma ba su zama biyu suna yi masu lissafi ba kaga a nan magadan sun fi dukiyar yawa to a ƙarshe dai za a taɓa rabon kaka da rabon ita uwar sannan ita sai a tara mata samun jaddi rabon kaka shi da su da su yi mana bayan miji ya cire yawon sai zama wani kaga auri ya shi bayan an alaba shi da an cire miji uku shi ya tafi dama shi ne bare to wannan ukun sai a mai da shi hudu aka mai da shi hudu a bawa kaka ɗaya kaga kamar sudusi ne amma fa a cikin sudusin da uku ne aka mai da shi hudu da a cikin uku ne za a ba shi ɗaya eh yawwa ukun ƙarshe ne shi ne da yake maka ƙo'ila lil ukuti bin nisfi salatati yawa wannan ukun da ya rage shi ne za a yi ƙudiya ukun ƙarshen bayan an sallami miji to shi ne za a yi wannan sai a mai da shi hudu ita matar wata ce ita ƴar uwa a bata ɗaya shi ne samun jaddi shi ma kakan ɗayan za a bashi sannan ita uwa a bata biyu ya yi kama da sulusi amma ba sulusi ba ne tunda miji ya riga ya kwashe rabin su fa yuqsamu jami'u zalika bainahuma za a raba dukkan wannan abun a tsakaninsu alal sulusi laha abu ta sulusun abin da ya rage laha na yar uwa wa sulusaini sulusani kuma lahu da shi kakan fa tablugu to in ana so a yi gwari gwari wanda kuma shi ne mai wahalar zai kai sab'atan wa ishirin na samun kaso ashirin da bakwai a cikin ashirin da bakwai za a cire wa miji nasa za a cire wa su ma waɗanda tun da ashirin da bakwai ne kaga shi ma hisubin nasa sai ya tafi shi tun da dai ashirin da bakwai ba zai lagu biyu ba inda ashirin da shida ne wannan ya nuna maka shi ma nasa sai an taɓa to ukila lil ukdi bi nisfi salasatin din la hadda miji yana cikin salasati da mijin da kakan da ita yar uwan da ita uwar anan za a tabo ita ma yar uwa ta samu laban da kaka ya samu alhamdulillah ita ce garradiya yawa idan za idan har da mijin ba ka gani uliya a maimakon shida sai a raba bakwai ya fi sauki ne hajiyatul adawi Shafi nawa? ɗari biyu an an dawo a ƙarƙar su ƙarfi a kan. Hashetul Adawi, shafi ɗari biyu da ashirin da bakwai, da ina za mu tashi. Wala yi salli ko yi salla. To shi kenan wala yi salli salatai ni. Ko? Mai taimama baya sallatar salloli guda biyu ai faridatayni na farilla hadariyatayni na zaman gida ne da ake cika su au safariyatayni ko kuma na halin tafiya ne da ake yin kasaru au mansiyatayni ko wanda aka manta su na ramako kenan istarakata da suka yi tarayya da juna fil waqti ko istarakata sun yi tarayya da juna fil waqti a lokaci amla ko sun saba ka gane yayi nan ma ya da shi kaulin da aka ce ko sallar qala'i ce ba zai sallace sallolin ramu ko guda biyu da taimama ɗaya ba kowace sai yayi mata in dai sallolin farilla ce to ba a sallatar su su su biyu da taimunin wahidin da taimama ɗaya ba wanda aka yi dai ya sallaci salloli guda biyu na farilla da taimama ɗaya min ha'ula daga cikin waɗannan asabati mutum bakwai almutaqaddim zikruhum wanda ambatan su ya gabata mutum bakwai din nan da wanda aka wazo su ukun nan da aka ce za su sake alwala su sake sallah da waɗanda ba za su sake sallar ba in dai waɗannan ne da aka musu nan kuma yin taimama to ba wani ɗaya daga cikin su da zai sallaci sallolin farillai guda biyu da taimama ɗaya illa maridun sai dai mara lafiyan da la ya ƙaddimu alamasil ma'i wanda baya samun ikon taɓa ruwa bi dararin domin wata larura bi jismihi da take jikinsa muƙimin kuma madawwami ka gane ai muƙimi ina sifatan ai na'atan shi ne kawai da sifatan sifa ne na'ati ne bi dararin kalmar dararin bi dararin bi jismihi din nan yake muƙimin ya siffanta daren din muƙimin madawwami ne da jisimi a jikinsa ai maridun mara lafiya ne ko lazimun wanda jinya yake malazamci maridun ne ko maradun kuskure ne maradun ne maridu ai mara lafiya ne maradun rashin lafiya ne lazimin mai lazamta magawani kenan la yarju zawalahu baya kaunar gushewarsa fi waqti salatul ukra a cikin lokacin sallah mai zuwa kamar kunan wuta ne jikinsa shi ya kone ya yi jajir ko ya sabule ba dama ya sawa jikinsa ruwa sai dai ya buji kasa ya taimama ya yi sallah to sai ya yi taimama ya yi sallar azahar kuma la'asar ta yi taiban masa ta azahar tana nan kaga baya tunanin a wannan lokacin sallah ta la'asar din zuwa faduwar rana jikinsa zai iya walkewa ana samu lafiyar da zai yi alwala ko wankan janaba ko to irin wannan idan la'asar ta halarto zai iya sallatar la'asar din da taimamarsa da ya yi ta sallar azahar ina fata an gane shi kaɗai ne aka coge saboda yana da larura wanda take madawwamiya wanda baya kaunar gushewar wannan rashin lafiya fi waqti salatul ukra a cikin lokacin ɗaya sallar mai zuwa take sallar la'asar wa qad qila to gashi malam ya kawo kauli na biyu hakika wani kaulin shi ma aka ce ya tayammamu sai ya sake tayammama bi kulli salatin ga kowace sallah mafrula ta farilla na fulfuli kam zai iya yi bayan sallar farilla amma in da sallar farilla sai ta halarto to sai ya jaddada wannan taimama a wannan kauli aka ce sahihan kana mara lafiya ne ya kasance au mariban ko mara lafiya ne musafiran matafiyi da shi au mukiman ko mazaunin gari ne kaga an janye wancan rangwama shi ma mai risalar ya ka kauli biyu bayan ya yi istisna'in sai yake illa maridun la ya kaduru ala masul ma'i libarin bi jasmihi muqimin sai kuma yake wa kadi kila kaga sabanin wancan kenan hakika amma an ce ya taimamu da kulli salati shi ma zai yi taimama ga kowace sallah yace wa qadru ya an maliki rahimahullahu ta'ala hakika an rawaito daga imam malik Allah ya ji kansa ruwaya fi man zakara salawati cikin mutumin da ya tuna salloli mafarubati lafarin lai tarakahunna da ya bar su nisyanan da mantuwa auna ma ko yayi bacci ya makana an hunna gabarin yin su kamar magaruba da isha aw ta ammada tarkahunna ko ya ganganta barin su thumma taba amma sanan ya tuba daga tarihin salat a gane ai ya ganganta barin su lokacin kuruciya wata kila baya yin sallah kaga wannan ba mantuwa bane ba makara bane ganganci ne to amma yanzu ya tuba daga wannan abin da ya faru a lokacin samarta bayan ya balaga na yin sallah ko ko salloli to da ya tuba wa arada qada'ahu ne yayin nufin lama su to fa lahu ya halatta gaji an yusalliha ya lama ta bi taymumin wahidin da taymama daya ka gane ai eh eh salawatu amma ba aka ce da yawa kenan ba irin wancan ba wala yusalli salataini kan salataini aka ce hukuncin sallolin da suke tarayya ne a lokaci ɗaya in ma ba sa tarayya guda biyu ne dai kamar asuba sai da azhar kaga ba sa musharaka ai ya ce maka istaraka ta da wakati amla in yi tarayya a cikin lokaci ɗaya ko kuma a'a amma dai farida sai ni aka ce salatai ni farida sai ni to nan kuma ana nufin fi man zakara salawatin ka ga ba tan ta sunya bane musamman dai kamar wanda ya balaga da guntun kuruciya da samarta eh baya sallah akan lokaci wace yayi wacce kuma ta wuce ta wuce ba zai rama ba to irin waɗannan sallolin lokacin da ya nadama ya tuba wa arada qada'ahunna ya nufi rama su to idan bai samu ruwan alwala ba fa da ya halatta gare shi an yusalliha ya sallace ta bi taimunin wani da taimama ɗaya sawa'un daidai ne kana sahihan ya kasance mai lafiya ne rashin ruwa ya sa shi yin taimamar au maridan ko marar lafiya ne musafiran matafiyi ne mai yin kasaru au mukiman ko mazaunin gari ne mai cika sallah wal qaulul awwal fadi na farko ka gane ai da aka ce ba zai sallaci sallah biyu ta farilla da taimama ɗaya ba libin sha'aban maganar ibn sha'aban ne babban malami ne a malikiya wasani kauli na biyu libin alqasim na ibn alqasim ne wanda aka ce wa qadki la yatayammamu li kulli salati maganar abdurrahman ibn alqasim ne wa huwa al-mashhur shi da kauli mashhurin malikiya wani za domin haka ne ku shi za aka yi rukon wannan hukunci ala sheikh a sheikh ga Sheikh mai risala Ibn Abi Zaid al-Qirawani fi tamridihi lahu ko a cikin zaman jinyarsa da yayi lahu ga Imam Malik bine eh aka yi ruko ga mai risala cikin jinyarsa zaman jinyarsa da yayi gare shi da da cewa kila an ce da kila ba an ce wa kad kila da mu da kulli salatin ba saboda a zaman jinya ya karbi wannan magana yace an ce wa bi taqdimi gairihi da kuma gabatarwar wani sa wani wannan kauli alaihi akan wannan kauli ka gane ai malaman usulul fiqh da malaman hadisi suna lura da lokacin da shi wannan malami ya faɗi wannan maganar a wannan hali yake yana halin da ya tsufa ne sosai zakirarsa ta fara launi ko da cikin ƙwarin kaifin haddarsa da kaifin basirarsa to nan ana maganar ma yana cikin jinyar ajali ne ka gane ai yana cikin jinyar ajali ka ga yana cikin halin zafin ciwo da jinya yawwa ko ta irin magana ma zai iya faɗa saboda haka yace aka yi riko daga gare shi shi mai risala a zaman duniyarsa da ya yi yana ya kawo maganar kila bai ce ƙala ba bai ce ƙala maliku ba bai ce wa kad ƙala maliku ne tsammamu kulli salatin ba sai ce wa kad ƙila ko sunan bai faɗa ba ita kuwa ƙila tana daga cikin alamomin rauni ko a hadisi za ka ce wakila to akwai maganar rauni saboda an yi ibahami an ɓoye sunan mai ruwaya ai ba ce wa ƙalƙala fulani wane ya ce ba kawai kila an ce kuma sannan wani taƙadimi gairihi ya gabatar da wani ƙaunin wannan sa alayhi akan wannan ƙauni sai da ya kawo illa maridu la ya qadiru ala muslima idarin da dasu muqinin sannan kuma sai ce wa kadila ka ga ya gabatar da wani kauli alayhi akan wannan kauli shi yasa wancan ya zama mashhuri wa alal mashhuri abu za kauli mashhuri ne na ibn al-qasim law khalafa da zai saba wa mashhurin wa salla salate ne sallaci salloli guda biyu da suka tsere da taimumin da taimama wahirin guda ɗaya sawa'un daidai da kana mushtarikataini fil waqti amla salloli biyu sun yi tarayya da juna a lokaci ko kuma a'a to a adar sare da zai sake sallah ta biyu ne abadan har abada alama shaharahu abu abin da malam ya shaharantar da shi fil muktasar a cikin muktasar khalil alhamdulillah sai me askan shafi na nan shafi na saba'in da na shafi na arba'in da bakwai da takwas dai sai na za mu tashi da to a ƙarshen da bakwai ne wa yusahabu kaunuhu sayyitan an so kasancewar ladani sayyitan mai murya daga asautu ne aka samu ismin mubalaga ya zama sayyitu mai murya wanda in ya kiran sallah muryarsa tana zuwa nesa wannan ababu mustahabi kuma ya zama mutadahiran mai alwala ala uluwi akan tudu za akwai hasumiya an so musabi ne ya hau hasumiya mustaqbilan kuma yana fuskantar alƙibla kaga waɗancan sharuɗa guda biyu na farko duka lasfika ta ɗauke su a yanzu maganar sayyidan sai dai in baka sa lasfika ko maganar ala uluwin a hau tudu wajen murya ta je nesa ne yau in lasfika tana sama ko a cikin masallaci kai za ta kai inda ake so a kai to sannan ya zama mustaqbilan yana fuskantar alƙibla wala ba'sa babu laifi bi tasaffuhi da jujjuyawar wuyan sa yaminan bangaren dama wa shimalan da bangaren hagu yace Allahu akbar ya juya dama yace Allahu akbar ya juya hagu yace ashhadu an la ilaha illallah a dama ashhadu an la ilaha illallah a gefen hagu babu laifi wala yastajilu ba a so mai kiran sallah ya shagaltu bil akali da cin abinci ko da goro ne ya bari kar ya tauna har sai ya gama kiran sallah wal kalami da zance ba a so ya shagaltu da yin magana a cikin kiran sallah wa yabni amma yana gina kiran sallah da yasiri ga kaɗan din zance da yayi ya fara kiran sallah sai ga wani yaro yana bala sai masa magana kai tafi daga nan zai iya ginawa daga inda ya tsaya ya ci gaba amma in ya zama kasirihi to sai dai ya koma daga farko idan wani abu ya guduro na dole sai ya yi magana ya fara kiran sallah sai ya tsaya ya fara ya yi magana mai yawa to in ya zo ya koma farko kamar zamanin yanzu zamanin lasifika da lantarki da janareto ka fara kiran sallah da lasifika sai sai inji ya mutu to idan fitarka da ta da injin bai wuce ɗan sakan kaɗan ba to in ka dawo sai ka ci gaba daga inda ka tsaya amma in ya kai minti ɗaya zuwa sama to in ka tayar in ka dawo sai ka sake samu ina fata an gane ko kuma kana kiran sallah da nefa sai aka rage wuta kafin ka fito da janareto ka tayar ka canja layi kaga zai kai mintuna akalla biyu uku to in ka dawo ba zancen ka gina akan abin da ka yi a baya sai ka koma daga farkon kiran sallah duka wannan yana ɗauka wannan hukunci ka ga dai wannan ba magana ba ne amma tun da an samu tazarar lokaci wanda watakila ma ya kai a kama kiran sallah to in ka zo ba za ka gina daga inda ka tsaya ba sai dai ka koma farko yayi makaruhi nan muna maganar mustahabi ne da karani in ya ƙara sa a haka kiran sallah in ya ƙara sa ba lafiya shikenan yayi amma bai wadatar ba saboda musamman kiran sallah asuba ka fara in ba a ji karshe ba ba san wanne zaka yi ba a salatu zaka yi ko ba a salatu ba kaga ka sa mutane cikin shakku da kokonto wal a'ama shi makahu yuqallidu arifan bil waqti ana so ya ratayu da masanin lokaci makaho ne kaga shi baya iya ganin alfijir ya hudu ko bai hudo ba baya iya ganin rana ta kai zawali ko ta kai la'asar duk tunda ba gani yake ba wannan aiki ne na mai ido wannan fa zamanin da babu agogo ba za mu ne za a akwai agogon makafi ko wanda har ma yana magana in ya tuna daga karfe biyar da minti kaza karfe kaza da minti kaza to ya samu wannan zai iya ɗauke masa amma duk da haka fa sai ya ratayu da mai gani saboda lokacin sallah yana canja ko to sai an ce to yanzu dai a zahar karfe kaza take kama la'asar yanzu karfe kaza ne ko magaruba yanzu karfe kaza ne rana take faduwa isha karfe kaza ne asuba karfe kaza to har yanzu da kaga sai ya ratayu da mai gani wanda yake masanin tattanjawar lokaci wala yu'azzilu lil qada'i ladan baya yin kiran sallah domin sallar ramako wala munfarid wala makadaici shi kadai a gari zai yi sallah shi kadai ba zai kira sallah ba wan nisa'u su ko mataye yuqimna li anfusihim suna yin iqama ne ga kawunan ka gane ai mace tana yin iqama amma ga sallar da za ta yi wa kanta in ta zama magu to ba dama ta yi iqama sai dai limamin nata ya yi iqama in ma za ta sallah da mijinta ne ko da babanta ne ko kuma mamun duka mata ne limamin ne kadai namiji to ba yadda za a yi ɗaya daga cikin mamun nan mace ta yi masa iƙama mata ba sa yi wa liman iƙama sai dai in za su yi wa kansu sallah su kadai to yuqimna suna iƙama li anfusihim daga kawunan wa ba an so lisanihi ga mai jin mai kiran sallah hikayatu ya kwaikwaye shi duk abin da mai kiran sallah ya faɗa an so kai ne sauraro kai ba ka kwaikwaya ka faɗa wa yubdilu hauqalata amma shi ne kwaikwayon nan yana musanya hauqala shine la haula wala quwwata illa billah min al hayalati daga hayya ala salati hayya ala al fala aka ce hauqala ana nufin la haula wala quwwata illa billahi al aliyyil azim kamar aka ce basmala ana nufin bismillahir rahmanir rahim aka ce hailala ana nufin la ilaha illallah idan aka ce hasbala ana nufin hasbunallahu wa ni'mal wakil aka ce hayala ana nufin hayya ala salati hayya ala falah kaga wannan karatu ba a gaban malami kai ba za ka fahimce shi wa yubdilu al-hawqalata min al-hayalati yana musanya yana musanyawa da hauqala idan ce la haula wala quwwata illa billah من الحي التي daga hayya ala salati hayya ala fala shi liman a menene ladan hayya ala salati yace kai kuma sai ka musa ya ka sai la haula wala quwwata illa billah amma in ba wannan hayya ala ba hayya ala salati hayya ala fala duk abin da ya faɗa shi ake so ka mu in yace Allahu akbar ka ce Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ka ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ka ce ashhadu anna muhammadar rasulullah to yace hayya ala falakati la hawla wala quwwata illa billah yace hayya ala falakati la hawla wala quwwata illa billah yace Allahu akbar kace Allahu akbar yace la ilaha illa Allah kace la ilaha illa Allah bangaren hayala ne kawai ake musanyawa da hauƙala wa fil nafilati in ma yana cikin sallar nafila ne sai ya ji ladan yana kiran sallah to anan ya haki yana kwaikwayon ladan ila muntaha shahadatayn zuwa ƙarshen kalmomin shahadar nan guda biyu ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah in yace hayya ala salah shikenan ba kai kurabu ka ci gaba da nafilan ka gane ai wanda yake wajen sallah ne zai kwaikwaye shi har zuwa ƙarshen kiran sallah wanda yake sallar nafila yace ana kiran sallah shi ma zai kwaikwaye shi amma ila muntaha shahadatayn zuwa ƙarshen ashadu an la ilaha illallah ashadu anna muhammadar rasulullah eh to alhamdulillah alhamdulillah sai ne alhamdulillah sai ne ta bi nan halul masail shafi to idan za mu tashi shafi na sha takwas Allah ta'ala ya ce فإنها لا تعمل أبصار yana mana sharhin faɗin mai risala da yake wala yahillu lahu an yu'akkira taubata baya halatta ga musulmi da ya aikata kaba'ira da jinkirta tuba to sai yace fa inna la ta'mal absar Allah yana cewa a idanuwa na zahiri ba su suke makancewa ba mutum ya- yana aikata saƙo ya ce ba zai tuba ba ba idanuwansa ne suka makance ba wai ba ba ya ba yana ba baya ganin zunubin da yake aikatawa bane walakin sai dai ta'amal qulubul lati fi sudur al qulubu zukata allati fi sudur wanda take cikin kiraza ta'ama ita ce take makancewa yawwa makantar zuci ita ce take hana tuba ba makanta ta ƙwayar ido ba suratul hajj aya ta 46 wa annabi hurairah ta aro ta daga abu hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullah manzo allah sallallahu alaihi wasallama ya ce innal mu'mina kaga shi mu'mini idza aznaba zamba in ya aikata zunubi idan bai tuba ba wannan zunubin kana za ta kasance nukutatan wani tsugo sauda a baki fi kalbi a cikin zuciyarsa ka gane ai fa in taba in ya tuba wanda za a ya tubu daga wannan aiki wasu ta gafara ya nemi gafara a wajen Allah to su kila za a goge bakin tsugon nan minha daga zuciyar shi yasa ba a so ya jinkirta tuba daga ya- daga yayi sabo ya tuba wa in za da in kuwa bai tuba daga wancan na farko ba kuma ya zo ya ƙara aikata wani zunubin za ta wannan bakin tsugon za ta ƙaru sai sai ta ƙara ah, wato faɗi a cikin zuciyar shi ma in bai tuba ba ya ƙara aikatawa sai ta ƙara ƙaruwa hatta ta galaka biya kalbahu har sai ta kulle zuciyarsa ka san ku zuciyar dama ba wani girma ne da ita ba ai yana aikata zunubi bakin yana ƙaruwa yana ƙaruwa har sai ya zama ya lullube wannan zuciyar gaba ɗaya ta yi baki kirin babu hasken imani ba hasken musulunci a ciki babu rahama fa zalika rani wannan shine tsatsan nan da Allah ya faɗa allazi zakarahu wanda Allah ya ambata shi fi kitabihi a cikin Qur'anin sa da yake kalla kalma sai ta tsawa bal bari dai rana ala qulubihim ma kanu yaksubuna ma kanu yaksubuna abinda suka kasance suna aikatawa rana yayi tsatsa ala qulubihim azukatan dan Allah yana magana da kafirai ne tsatsa da dauda ta kafirci ita ce ta rinse zuciyar ya zama an an kira su zuwa ga musulunci ba sa iya amsawa to duk musulmin da yake aikata sako baya tuba yana karawa to haka zuciyarsa ita ba za ta yi baki kirin kuma karshen ta in ya zo mutuwa ya mutu babu imani suratu mutaffifina ko ko suratu taffifi yawa ta mu kira mu suratu taffifi ne ya zama ismul mazdari at-tadififu tauye mudu nan kuma suratul mutaffifina da aka ce wailul lil mutaffifina ko surar masu tauye mudu in ka ce suratul tadififi surar tauye mudu in ka ce suratul mutaffifina surar masu tauye mudu rawahu tirmidhi wannan hadisi imam tirmidhi ya rawaita shi wa sahihun nasa imam an-nasai ya inganta shi alhamdulillah sai ne الله الواضح ماذا موضحة قائلة كتب عند شافي نوع سبيل سبعين دا دا دا دا سبعين دا جوبا يوه قائدة تا ثمانين دا بفل أسماء الإشارة sunayen nan na nuni asma'u wasu sunaye ne ta jullu da take nuni ala muayyanin abu sa wani abin ayyanawa musharin wanda ake nuni ilai zuwa gare shi shi yasa ya zama ismul ishara ko asma'ul ishara saboda ana nuni da zancen ko ba a yi nuni da hannu ba to zancen yana nuni ne ishara ilai zuwa gare shi kamar haza da hazihi din na tamanin da takwas asma'ul isharati sunayen da ake ishara da su hiya ita ce za ismul ishara lil munfarid al muzakkar wannan ana gaya wa makadaici namiji ba a gaya wa mace ba a gaya wa mutum biyu ko uku sai mutum wanda yake shi kadai kuma namiji sai a ce za zihi kalmar zihi lil munfaridatil mu'annasati ana gaya wa mace ce makaɗaiciya ba a gaya wa namiji ba a gaya wa mata biyu zuwa sama in ka ce zani lil musannal muzakkar ana gaya wa mazaje ne guda biyu ba a gaya wa namiji ɗaya ba a gaya wa mataye kuma ba a gaya wa mazajen da suka wuce biyu yawa musanna al muzakkar abun biyantawa kuma namiji tashi shi kuma lilmusallal mu'annas ga abin biyantawa na mataye mata biyu ba a gaya wa mace ɗaya ba a gaya wa namiji ɗaya ba a gaya wa mataye daga uku zuwa sama in ka ce ula'i wannan kuma lijam'in uƙala ga jami'in masu hankali mutum da aljan da mala'ika su ne al'uƙala min zukurin au inasin jam'in na mazaje ne ko na mata a nan ba bambanci in ya kai uku zuwa sama to ba za ka ce za ko zihi ko zani ko tani ko zani ba sai da ka ce ula'i qala humu ula'i ala asali ko hum aka ce kaga wannan jam'in maza ne ba tunda ba hunna aka ce qala hum ula'i ala asali ko ana cewa inna ha'ula'i la shirzimatun qaliluna ana cewa ha'ula'i hadin dama na ga ma daban ula'i daban kaga nan ya yage hadu gaba ɗaya a usum ishara nan bai kawo ha ba zaɗin nan ana iya sa mata ha a ce haza zihi ana iya sa masa ha a ce hazihi zani ana iya sa musu ha a ce hazani kasmani kitafamu fi rabbihim ko tani ana iya sa musu ha a ce ha tani ko ha taini idan kisra ko abin nan ya shigo ula'i ma ana iya sa ha a ce ha ula'i to wannan su ne asma'ul ishara na tamanin da tara ismul isharati shi ismul ishara lil musannal muzakkari ga abun biyantawa namiji awil mu'annasi ko abun biyantawa mu'annasi yu'amalu ana mu'amalantarsa mu'amalatul musanna irin yanda ake masa mu'amala na abin biyantawa kamar zaidani ko ko zaidina ko zaidaini tunda ana ana maganar tasniya zaidani bil alif in ya zo a rufu'a ko zaidaini bil ya in ya zo da kisra ko da fata fa yakunu bil alif ismul ishara na tasniya na maza ko na mata yana zuwa ne da alifi fi halatin rafi a halin ruku'a haza ni kasmani ka samu fi rabbi kaga anan a matsayin ruku'a wannan sunan yake shi yasa aka sa alif ka gane ai wa bilya'i yana zuwa da ya fi halatai nasb wal jarri cikin halayen guda biyu na fata da na kisra sai a ce hazaini wannan yar alamar fata'a ne ko alamar jarra ko a ce hataini wannan yar alamar fata'a ne ko kisra ina fata an gane wannan bangaren musalla yanda ake cewa zaidani ko zaidaini bangaren ruku a ce ja'a zaidani zaidoji guda biyu kaga a zaidani fa'ili ne marfu'i wa alamatu rabi al-alif li'annahu musanna yawwa ana ana yi wa tasniya rufu'a da alif ana masa kisra da fata'a da ya sai ka ce ra'aitu zaidaini kaga ra'aitu fi'lun wa fa'ilun zaidaini maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-ya'u bi annahu musanna haka nan kace marartu bi zaidaini shi ma yadda zaka sa na wuce ta wajen zaidu guda biyu to bi zaidaini din nan ba jarun wa madarurun ne zaidaini din na madarurun ne bil ba'i bi zaidaini wa alamatu jarrihi al ya'u li'annahu musanna alhamdulillah sai ne shabi nana ɗari da ashirin da to ina za mu tashi alƙa'ida ta nawa to ta saba'in da tara iya ta ta saba'in da takwas alaka kai ta saba'in da tara almabni min al'afa'ali abin ginawa daga fi'iloli huwa al-madi wal amr wal mudari kuma da masu ne fi'ilolin ai shi ne fi'ili madi da fi'ili amri da fi'ili mudari al-muttasil bi nun at-tawkidi wanda ya sadu da nun gudan nan ko nu'aran nan ta kalfafa zance thumma lanakunanna inna aw nunul inas ko kuma nu'aran nan ta mataye kulina hasha lillahi ma haza ai kulina ko kuma kala sai aka ce kulina to wannan nunin niswa din abin ginawa ne shi yanda ya zo haka za a faɗe shi saboda mabni ne la yadkhulu fi i'rabu na tamanin shine almadi shi fi limadi yubna ala sukun ana gina shi ne akan tsauri إذا اتصل بضمير رفع متحرك idan ya faru da zamirin rufu'a wanda yake mai motsi wato mai fata'a kenan ka gane ai shi fi'ili ma bi in ya faru da zamirin rufu'a mutaharrik wa ala dhanni ana gida ji akan rufu'a idza tasala bi wawil jama'a dan ya faru da wawil jama'a kamar rabihu rabihu can an ce rakibtu asali ai rakiba ne amma sai aka gina shi ala sukun rakib bar da take da fata aka daure ta kaga ran mabni saboda ne ya sadu da damirin rufu'a shine su su din nan a matsayin fa'ili yake in mutum ne ka ce rakiba zaidun kaga zamiri ne na rufu'a kuma mutaharrikun yayi motsi shine wasali na rufu'a ana kira shi akan rufu'a in ya faru da wawul jama'a in kamar shi wannan rakibtu din inda da yawa ne suka ce rakibu rakibul farasa in su uku suka wato ki daya ko saboda haka yake maka atijaru rajibu asali rajiha ne fi'lu madi mabni wa alal fatih to amma saboda ya sadu da wawul jama'a sai aka ce rabihu an gina shi Allah don ne akan rufu azali rabiha ne nan kuma aka masa rufu a saboda gini da ya sadu da wawul jama'a wa Allah fati shi ne ma dai ana gina shi akan fata'a fi ma a dalalika cikin duk abin da ya wada shi wannan ka gane yayi in dai bai sadu da damirin rufu a mutariku ba dan rakibtu ko ji'itu ko da kaltu ko a kaltu ko nimtu ka gane ko kuma a'a wawul jama'a rabihu dakalu akalu sharibu namu ja'u batu in ba ɗayan biyun nan ba to ana gina shi ne alifati akan fata dole fi ili ma bi karshe ka masa fata in dai bai sadu da ɗayan biyun nan ba sai ka ce akala ya ci ka gane ai in ma su biyu da akala kaga dai akwai fata in ma zuwa ne ja'a amma daga sun kai kusa a ce ja'u wallan ma ja'u abahu isha'an yabkuna kaga ya tashi daga ja'a ya tashi daga ja'a ya koma ja'u in bai sadu da wawul jama'a ba bai samu da damirin rufu'a mutaharriku ba yubna alal fati ana gina shi ne akan fata duk juyin da za a yi haka ƙa'idar fi'ili ma bi take to alhamdulillah sai mu je fi'ili amri kuma sai ne to ina ne nailul arab bi sharhi ruhi al-adab shafi nawa kace Lailul Arabi shafi ishirin da nawa, da ina za mu tashi. لا تفرحن بي أن أمن أنعمت وفراد من أنعم إن أقلت نجي لا تفرحن وكاغا نون التوكيد كده أصلي لا تفرح كاغاني يعني لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين في لي أمري كده saboda wato la ta ta shiga ladin nahiya sai ta shiga fi'ili mudari kai ba amri ba to amma da ya faru da nunu tawkidi sai aka ce la tafrahan na kar kai farin ciki da al'umin da ni'imomin duniya kun imta da aka ni'imta ka da dan Allah ya baka lafiya kar kai wa mutane girman kai ko Allah ya baka dukiya ko Allah ya baka ‘ya'ya, ko Allah ya baka mulki, ko Allah ya baka mukami, ko Allah ya baka wani jin daɗi na duniya, to kar ka yadda ka yi farin ciki na girman kai ga mutane wai don ka samu wannan abu duniya da Allah ya ni'imta ka da shi. Abin da aka yawa ƙaruna kenan, la tafara illallah la yuhibbul farihina. وابتج فيما أتاك الله الدار الآخرة ko ya kace wala tansa nasibaka min ad-dunya abinda masu hankali na zamanin karuna suka gaya mana kenan an an kar kai farin ciki na kakama da girman kai akan wannan dukiya da Allah ya baka inna Allah la yuhibbul farihina Allah baya son masu farin ciki na kakama da girman kai da sun samu duniya suka ce wabta fi ma ataka Allah daral akhirah ka nemi gidan lahira cikin abin da Allah ya baka kai da Allah ya baka mukullin aljanna ka yi kyauta ka yi sadaka ka yi sadakatun jariya ka taimaka wa gajiyayyu ka ciyar da wata, ka suturta masu tsiraici ka gina masallatai da makarantu ka nemi gidan lahira fi ma ata ka lafiya abin da Allah ya baka sai suka ce wala tabjil fasada fil arab kar ka nemi yin barna a bayan ƙasa da dukiyar da Allah ya baka ka gane ai a ƙarshe me yake kala inna ma utitu ala ilmi indi ai wannan zuciyar am dama ina sane da cewa ni zan yi utitu ala ilmi indi kaga ƙarshe wannan takama da zuciya da yake ya kai shi ga halaka to sai shehu yake maka nasiha la tafrahan kar ka yadda kai farin ciki irin na karuna bi al'ummin da ni'imomin duniya un'imta da aka ni'imta ka da su wa fara kai dai ka yi farin ciki liman al'amar ga Ubangijin da ya ni'inta ka. Abin da yake rufi ka gode wa Allah, ka yi abin da Allah yake ka yi da wannan dukiya, ka cire zakka, ka ba da haƙƙin zumunci, ka ba da haƙƙin maƙotaka, ka taimaka wa gajiyayyu, wanda Allah yake waje amwalihim haƙƙun lisa'ili wal maharu. Cikin dukiyoyinsu akwai haƙƙi, haƙƙi Allah ya kira, ba sadaka ba ba kyauta ba suna da haƙƙi. in dai kai mumini ne Allah ya ka kudi to Allah ya ce a cikin dukiyarsu akwai haƙƙi mai sa'ili ga mai bara mai tambaya wal maharumu da talaka to saboda haka kai farin ciki bi man al'ama ga wanda ya ni'imta ka in akalta in dai ka hankalci me ake nufi da dukiyar da Allah ya baka in akalta in dai kana da hankali to kar ka yi takama dan Allah ya baka duniya kar ka yi farin ciki baƙin ciki da damuwa don baka san ƙarshe za ta kai ka ga halaka ko za ta kai ka ga rahama ba farin ciki ba naka bane wai don ka samu dukiya ka jin daɗi ba naka bane don ka aiki ne a gaban ka tukuru ka yi ta ƙoƙarin yadda za ka kare dukiyar nan daga haram ka yi ƙoƙarin sauke nauyin da Allah ya ɗora maka to sai mai sai ce maka wa min adabika ayyuhal muridu yana daga ladabinka ya kai wannan muridi ma'arabika tare da ubangijinka la tafra hannu karka ya falu ciki bi al'umin da ni'imomi ai la tastasirranna albala karka yi farin ciki a zuciya albalu zuciya karka yadda ka falanta zuciya bi usuli ni'imatin azimatin dan saduwar wata ni'ima mai girma jalilati madaukakiya anan malam sai fara maka ni'ima ta addini yace ka hidayati kamar shari'a don Allah ya shirye ka ba ka shan giya ba ka fata ba ka zina kana sallah kana azumi ibadar ma da kake yi ai ni'ima ce kaucewa saƙa wa Allah ai ni'ima ce sai fara da ni'ima ta addini wa fatihin da fatahi na ilimi da Allah ya maka wa ma'arifatin da sanin Allah ka gane wannan ita ce ni'imatun azimatun jalila ni'imar addini ita ce mafi ɗaukaka a wajen bayan Allah a arifai au ko kuma a'a ni'ima ce da Allah ya maka hakiratin walakantacciya ka gina kamar wadata ta duniya wa sihatin da lafiya wa nasirin da taimako da Allah yake maka cikin al'amura wannan ni'ima ce walakanta hakira ce tunda ta zagu duniya amma da ita aka juya ita ce mai girma a wajen mutane dan kana da addini mutane ba su taya ka murna ba amma in ka samu dukiya sai a zo ana taya ka murna ka samu dukiya alhali kuma ita ce hakira walakantacciya to kowanne Allah ya baka ko azimatin din ne jalilatin ne ko hakiratin ne la tafra han kar kai farin ciki da wannan ni'imomi na duniya ko na addini da Allah ya baka un'imta wanda aka ni'imta ka ai an'ama alayka jihar rahmanur rahim wanda sarki Allah ar-rahmanu ar-rahim al-jawad ne kyauta al-karim mai karamci dukkan ubangijin baiwa al-azim mai girma wal ada'il jasim mai kyauta mai gwatsi jalla jalalu girman sa ya daukaka wa azza kamaluhu kamalarsa cikar darajarsa azza ya buwaya al'ama ya ni'imta ta alaika a gare ka biha da wannan ni'imar. Fafarhuka bin ni'imati, farin cikinka da ke ta yi da wannan ni'ima, min haisiya ta ɓangaren wai ita ni'imar, ka same ta kana jin daɗi, to fa hazi sifatun bahimiya, wannan sifa ce ta dabba, albahimatu dabba, min bahimati lan'ani, ko? A wannan dan Allah ya baka kuɗi kana farin ciki, kana murna ka samu mulki kana jin daɗi a wannan da kai da dabba duk ɗaya ita ce abin duniya yake faranta mata in ta samu abin da kake so ta ci ta ƙoshi sai ka ji daɗi in ta yi jima'i ta ji daɗi shi ke nan buƙatar ta bata san lahira ba ta neman ta duk wanda jin daɗinsa da murnarsa ta tsaya iya jin daɗin duniya to wannan sifa ce bahiniya ta dabba laisa sha'azuka kai muridi wannan ba shine damuwarka ba wahammuka ba shi ne himmarka ba, ko ya zama ba abin da ya dame ka illa na suka sai kawai jin daɗin ranka, wahissika da kuma motsinka. in aka balata alaika idan duniya ta fuskanto ka, istagalta biya sai ka shagaltu da ita, da lalzuban domin jin daɗi da samuwarta, wata rafuhan da kuma girman kai. Wa in adbarat anka in duniya ta juya maka baya, istagalta sai ka tagaltu bi talabiha da nemanta wal hirsi da kwadayi ala jam'iha abu ta tara ta to kazalika fitnatun wannan fitna ce gare ka in dai rayuwarka ta zama haka in ka samu duniya zaka ji dadi in ta juya baya zaka yi bakin ciki ka shiga fafutukan ne mota wannan ka gamu da fitina wa minihinat wa mihina da kuma jarrabawa wa baliya da kuma bala'i bi kaunihi ko domin kasancewarsa menene idbarun juyawa ne ga barin bin Allah wa huwa hirmanu wannan kuwa haramta wa bawa ne anil ikibali ga fuskantar ubangiji walakin sai da abin da ake nema ifrah ka yi farin ciki biman an'ama ga wanda ya ni'imta ka farfarahu billahi abin da ake masa farin ciki da Allah wanda ya baka wannan ni'ima huwal kamalu shine cikar daraja a wajen arifi wa bisiwa amma farin ciki da wani Allah shine dukiya ko mulki ko abin da ya baka na jin daɗi huwa dalalu wannan shine bata yace in akalta in kai hankali ai in ruziktal aqlar rabbani in har an arzuta ka da hankali ar-rabbani wanda ake danganta shi ga sanin Allah wa huwa shi ku aqlur rabbani shine al-istiqraqu ilmiyar da tunani fil maula cikin ubangiji wal gaibatu da fakuwa an suwa gaban wani Allah wa misdaqu zalika abin da yake gaskanta wannan qauluhu ta'ala fadan Allah ta'ala a cikin suratu yunus yace qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi zalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'una qul ka ga musu ya rasulullahi bi fadlillahi a dalilin falalar da Allah ya musu wa bi rahmatihi da rahmat da Allah ya musu to fa bi zalika a dalilin waɗannan falala da rama falyafrahu su yi farin ciki da cewa Allah ne ya musu falala ya ba su rahama huwa wannan farin ciki da za su yi da ubangijin da ya ni'imta su khairu shine mafi alheri in ma yaji maula akan duk abin da suka tara in dai abin da ka tara da shi kake farin ciki ba da Allah ba to ka halaka amma kai farin ciki da ubangijin da ya baka wannan jin daɗi to sai ka gode masa sai kuma ya zama tsarin ni'ima gare ka wallahu alamu Allah shine masani alhamdulillah sai mai muktarul irani tafi na nawa dari da takwas muktarul hadisu nabawiyya irani na ashirin da shida kullu mauludin dukkan wani abin haihuwa na ɗan adam yuladu ana haihuwarsa ne alal fitra akan addinin musulunci shine al fitra fitratan lahi allati fa'ara an-nas 'alayha la tabdila li khalqi Allah zalika dinul qayyim ba shine addini fitra ita ce addini duk wani da kaga an aike shi a duniya sawa'un musulmi ne ya aike shi ko kirista ne ko bayahude ko tegan ne ya aike shi wannan dan an aike shi ne alal fitra akan addinin musulunci hatta yu'riba anhu lisanuhu har sai harshensa ya fara yin magana yu'riba ana ka samu li'irabi ka san li'irabi shine ka faɗi magana daidai wanda za a fahimci shi li'irabi ko eh kamar yadda imamu busiri yake cewa fa inna fadla rasulillahi laysa lahu hadl fa yuqriba anhu nadiqun liman fa yuqriba anhu ballantana wani nadiqun mai furci bi fani da baki yuqriba yayi bayani da za a fahimta anhu ga matsayin darajar manzon Allah yana cewa fa inna fadla rasulillahi haqiqa darajar manzon Allah laysa lahu hadl bai da iyaka matsayi da darajar da Allah ya wa annabi ba ta da iyaka fayuriba anu na duk dukkan ballatana wani mai kursi da baki yuriba ya dinga bayani anu ga iya iya kan darajar manzon Allah ga inda ya kai ga inda bai kai ba ba ai sai akwai abu sannan za ka yi bayanin zabo to laisa lahu haddu darajar manzon Allah bai da iyaka ballatana wani ɗaya mai magana da baki ya tsaya yuriba yana bayani anu ga iyakan darajar annabi to shine ne ya baka hatta yuriba anhu lisanu tun lokacin da aka aike shi musulmi ne ko ma waye aike shi har zuwa lokacin da harshensa zai fara yin magana to idan ya fara yin zance kaga ya fara sanin me ya kawo shi duniya fa abawahu sannan iyayensa yuhawidani su yahudantar da shi in yahudawa ne suka aike shi au yunasirani ko su nasarantar da shi in kiristoci ne suka aike shi sai su fara kama hannunsa suna kai shi toci wani ma tun yana goyon ake zuwa da hitocin au yu majisani ko su majusantar da shi su kai shi wajen bautar gumaka ko bautar rana ko bautar ruwa ko bautar shanu amma dai sanda aka haife shi kam an haife shi alal fitra wannan hadisi rawahu al-aswad ibn sa'id kullu ma'rufin sadaqatu dukkan wani alheri da kai sadaka ne har magana mai daɗi fa da kai ga dan uwanka musulmi ya ji daɗi shi ma sadaka ne والدال على الخير ما ينوني كأيكة الهيري كفائله كما وند يا أيكة الهيري كما با أتكين وند يا أيكي ذا أتأكلو أبا وند يشير يد شبا كو ذا أبا شلالة كتشي والله يحب إغاثة اللهفان Allah yana son taimakawa Allahafani wanda yake cikin kunci wanda yake cikin tsanani shine Allahafani rawahul bayhaqi an ibn abbas kullum kullum muyassarun lima khuliqa lahu kullum kowanne mutum muyassarun abin sawwaƙewa ne lima khuliqa lahu domin abin da aka halice shi dan shi abin da hadisi yake nufi in an halice ka dan ka shiga aljanna to sai a sawwaƙe maka ayyukan shiga aljanna in ku an halice mutum dan ya je wuta to aikin zuwa aljanna ba zai tabbata sauki ba sai dai aikin zuwa wuta shi zai dinga ganin sauƙin shi zai dinga sha'awa idan an halitte ka kai mai arziki ne za ka samu dukiya da wadata to duk abin da ka taba kawai sai yayi sauki sai ka samu kuɗi in ba halitte ka dan ka samu kuɗi ba to duk abin da za ka yi duk da bara ka duk ilimin ka duk wahalar ka ba za ka tara dukiya ba saboda kullum mu ya samu liman khuliqa lahu kowa an sawwake masa abin da aka halice shi dan shi rawahu al-bukhari wa muslim an imran kullu tamra ala riki ku ci dibino a bisa yawun bacci bi ma'ana an ka tashi da safe cikin ka ba komai baka ci komai ba baka sha komai ba ka samu dibino bushashe ka ci fa innahu domin cin dibino kafin a ci komai ya katulu da yana kashe tsutsar ciki in kana da tsutsa a cike wanda musamman zamanin yin wannan daga ka ci abinci minti kaɗan ka fara jin wa tsutsa ta cinye to ka dinga cin dibino da safe akalla wutiri ko uku ko bakwai duk wata tsutsa da take cikin ka za ta mutu rawahu dailami an ibn abbas kulu jami'an ku dinga ci abincin ku gaba daya kaga in ma kowa ana yin nasa a gida a zuba masa to ya kawo a taru da ƴan uwa a zuba a cika wala ta fara kar kuwa ne kowa ya ɗauki plate ɗinsa da cokalin sa wai sabi wa na ake cewa ko eh to wannan babu albarka a ciki domin mazala ce fa innal barakata ma'al jama'ati albarka ta abinci tana tare da jama'a ko ba yi da yawa in kuka taru komin yawan ku ko da ka ci a lokacin ka ji baka koshi ba to in ka sha ruwa Allah zai sa albarka abincin zai rike ka ba za ka ji yunwa rawahu ibnu majah kun ko ka ci wa shirab ka sha wai ba tuwo da ruwa ba ka ci nama ka ci abu mai daɗi ka sha nono ka sha zuma ka sha ruwa ka sha maltina ka sha coca cola walbas ka ɗaura tufa da ka ga dama daga cikin abin da Allah ya arzuta ka mai kyau mai tsada mai daraja wata saddaq ka yi sadaka duka wannan abu guda hudu ci da sha da tufa da sadaka ci gairi israfin ba tare da barna ba ba almubazzaranci wala makhayal wala mashila ko eh yayi sukun akaw amma shi sura ne wala makiyatin ba tare da takama ba ka gane ai takama ita ce mashila la yubu kulla katalin kafuri ko mukutali mai takama makila shi ne takama kar kai almubazzaranci kar kai wa mutane takama don kana da dukiya kar ka musu girman kai amma ba ana ka ci ka sha ka yi tufa ka yi sadaka ba rawahu imam ahmad ibn hanbal alhamdulillah fatiha da salatul fatih Allah ya mana dukkan bukatun mu da bukatu waɗanda suka umarce ni da addu'a بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتدانه العظيم اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا يا ذا الجلال والإكرام إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الحمد لله